نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون روى الإمام البخاري ومسلم حديثا أن عنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إخوة الإسلام من المعلوم أن حب النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ في قلوب أصحابه مبلغه حتى بلغ حبه في قلوبهم أعظم من حبهم لأنفسهم وأولادهم والناس أجمعين ولذلك فقد ضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الدفاع عنه ونشر دعوته ورسالته لأنهم يعلمون أن حبه من طاعة الله فمن أحب الله أحب رسوله ومن اتبع رسوله فقد أحب الله قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم لقد أحبوه لأنهم يعلمون أنه كان سببا في هدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى ومن الشقوة إلى السعادة ومن الكفر إلى الإيمان يقول ابن رجب عليه رحمة الله لولا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أهل العراق مجوسا يعبدون النار ولكان أهل الشام ومصر نصارى يعبدون عيسى ولكان أهل الحجاز كفارا يعبدون الأصنام فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كان سببا في نجاتنا من النار وكان سببا في سجودنا للملك الديان كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أيها الموحدون وحب الرسول صلى الله عليه وسلم عند أصحابه لم يكن حبا باللسان أو حبا بالأقوال دون الأفعال كما يفعل البعض منا اليوم ولكنه كان حبا بالقلب يصدقه القول والعمل حبا تحول إلى واقع في حياتهم فإذا دعاهم للجهاد تسابقوا إليه وإذا أمرهم بأمر أطاعوه وإذا نهاهم عن شيء تركوه بل تحول حبه في قلوبهم إلى سلوك فهذا مهتم بنعله وهذا مهتم بوضوئه وذاك يصلح له دابته وآخر يحمل, يحمل متاعه وهكذا بل تجاوز حبهم إلى أبعد من هذا فبلغ حبهم رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنهم راحوا يقتسمون شعر رأسه وإذا حلق راحوا يقتسمون شعر رأسه إذا حلق ويتقاسمون فضل فضل وضوئه إذا توضأ يقول عروة بن مسعود لقريش حينما أرسلوه ليف- ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية قال دخلت على الملوك كس- كسرى وقيصر دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فلم أر أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم كان إذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له ويتجسد هذا الحب أيضا في موقف هذه المرأة السحابية المرأة, المرأة الأنصارية من بني دينار التي قتل زوجها وأخوها وأبوها في معركة أحد فلما نعوا لها قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خيرا يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين قالت أرونيه حتى أنظر إليه فأشاروا إليه حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله ومنها قصة الصديق رضي الله عنه عندما دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فضربوه حتى أغمي عليه وبعد إفاقته كان أول ما تكلم به أن قال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخبر بحاله قال إن لله علي ألا أذوق طعاما ولا شرابا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله وهذا زيد بن الدثنة رضي الله عنه لما أسر في غزوة الرجيع وجيء به إلى مكة واشتراه صفوان بن أمية وأخرجه إلى التنعيم ليقتله بأبيه أمية بن خلف اجتمعت عليه قريش وفيه أبو وفيهم أبو سفيان فقال له أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك قال اسمعوا اسمعوا ماذا يجيب له اسمعوا ماذا يجيب لهم والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي قال أبو سفيان لما سمع ذلك منه ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم قتلوه رضي الله تعالى عنه وهذه القصة نسوقها للشباب اليافعين الذين ألهتهم الحياة الدنيا في برامج الجوال والركض خلف الشهوات والتواصل مع الفتيات فيما لا يحبه الله ولا رسوله ففي الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال إني لواقف يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني وشمالي فإذا, أين ب... فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم أتعرف أبا جهل هل تعرف أبا جهل يا عم فقلت نعم وما حاجتك إليه قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك فمغ... فغمزني الآخر فقال لي أيضا مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى, أبا... إلى أبي جهل وهو يجول في الناس فقلت ألا تريان هذا ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه فقال أيكما قتله قال كل منهما أنا يا رسول الله أنا قتلته يا رسول الله قال هل مسحتما سيفيكما قال لا قال فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال كلاهما قتلاه كلاهما قتلاه عباد الله كان جليبيب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دمامة في وجهه تمنع النساء من قبول الزواج منه فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار اسمه عمرو بن عوف يخطب عليه ابنته فقال جليبيب يخطب عليكم النبي صلى الله عليه وسلم ابنتكم ففرح الأب بذلك وفرحت الأم بهذا النسب فوضح لهما جليبيب أن الخطبة له وليست لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذا يعتذران ويتملصان من الموافقة والفتاة تسمع ما يدور فتكلمت من وراء حجاب, من وراء حجاب فقالت أترداني على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أتردان أنتما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره قد رضيت ما رضيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها جليبيب ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا تجعل عيشها كدا كدا وصب الخير عليها صبا صبا فكانت أكثر النساء مالا وأكثرهن بركة وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل الإسلام الخمر تشرب قبل تحريمها وبسماعهم نهيه من رجل يمشي في الطرقات, في الطرقات أراقوها قال أبو النعمان رضي الله عنه كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه فنزل تحريم الخمر فأمر مناديا فنادى فقال أبو طلحة رضي الله عنه اخرج فانظر ما هذا الصوت قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت فقال لي اذهب فأهرقها قال فجرت في سكك المدينة فجرت الخمر في سكك المدينة الحديث متفق عليه عباد الله والمفروض منا التأسي بهم والاقتداء بأفعالهم الصالحة فإذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فعلناه وإذا نهانا عنه تركناه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن الامتثال لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم له أثر عظيم في زيادة, في زيادة الإيمان ورقة القلوب بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwana masu albarka hutubar mu ta yau insha Allah ta'ala za mu tattauna ne akan yadda sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam suke sansa suke nuna soyayyarsu ta can ƙololuwa ta ƙarshe wacce daga ita sai dai a ƙasa a gare shi sallallahu Alaihi wasallam. ‘yan uwana masu albarka hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yarda ya ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce imanin ɗaya daga cikinku ba zai cika ba la yu'minu ahadukum ɗaya daga cikinku ba zai kasance mai imani cikakke ba har sai na kasance ni ne mafi soyuwa a gare shi sama da ɗansa da mahaifinsa da kansa da dukkan sauran mutanen duniya gaba ɗaya kowanne ɗaya daga cikinmu imaninsa ba zai cika ba cif yadda Allah maɗaukakin sarki yake sansa matuƙar bai ji a cikin zuciyarsa cewa ya fi son annabi sallallahu alaihi wasallam sama da kansa ba ma'ana zai iya ba da kansa a kashe zai iya ba da duk abin da ya mallaka a duniya kuma yawanta don ya kare mutuncin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai iya batawa da kowa zai iya fito na fito da kowa in dai akan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sawa'un mahaifinsa ne sawa'un ɗansa ne sawa'un kowace irin alaƙa ke tsakaninsa da shi a cikin mutanen duniya idan mutum ya ji akwai tawaya akan wannan abin da muka ambata to je tuhumi imaninsa imaninsa bai cika ba yan uwana masu albarka abu ne da yake sananne soyayyar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a zuciyar sahabbansa ta kai inda ta kai ta kai matsayin da ta kai hatta soyayyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta wuce duk inda ake tsammaninta ta wuce soyayyar da suke wa kansu ta wuce soyayyar da suke wa 'ya'yansu ta wuce soyayyar da suke wa iyayensu kamar da ta wuce soyayyar da duk suke wa mutanen duniya gaba ɗaya wanda sun faɗa a baki aikinsu ya nuna zuciyarsa ta ƙudurci haka ba da awa kawai suke ba shi sa uwana masu albarka za ku ga sun sadaukar da rayukansu sun sadaukar da dukiyoyinsu wajen ba da kariya ga wannan annabi namu mai girma sallallahu alaihi sallam da kuma wajen yada da'awarsa da isar da manzancin da Allah maɗaukakin sarki ya turo su ya turo shi da shi shi sa saboda sahabbai sun san cewa san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da'a ne wa Allah madaukakin sarki ibada ce mai girma da Allah madaukakin sarki baya karbar musuluncin mutum sai da ita duk musuluncinka duk imaninka duk aikinka na gari matukar babu soyayyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin zuciyarka to ba musulmi bane kai ba ba mumini bane kai sabai sun san haka sai kasance sun so shi kuma sun masa biyayya domin yi masa biyayya tare suke da soyayya a gare shi idan kana son sa dole kai masa biyayya idan kana masa biyayya dole ne ka so shi daya baya rabuwa da daya ba daidai bane ka ce kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba kai masa biyayya kamar yadda kuma dole ne idan kana masa biyayya dole sai kai me sai ka so shi shi sa Allah madaukakin sarki ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah ga ya musu ya rasulullah idan kun kasance kuna son Allah da gaske fattabi'uni ku bi ni ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce da manzon Allah ya gaya musu haka ya gaya mana haka dukkaninmu idan muna da auren muna bin Allah muna son Allah to ga sharɗin shine mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya ce mu yi duk abin da ya ce mu bari mu bari idan kuka yi haka yuhibbukumullah sai Allah madaukakin sarki ya so ku ma'ana idan ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya soka ba wannan kadai ba wa yaghfir lakum dhunubakum ya kuma gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai lalle mu sani cewa sahabban annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cancanta su so shi saboda mai shine sababin shiryarsu shine sababin fitarsu daga cikin duhunnai zuwa ga haske na musulunci shine sababin fitarsu daga cikin bata zuwa ga shari'a shine sababin fitarsu daga cikin shakawa cikin tsiya zuwa ga arzikin addinin musulunci shine sababin fitarsu daga cikin kafirci zuwa ga imani duk waye waye musu wannan sababin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi sa babban malamin addinin musulunci ibn rajab al-hanbali alaihi rahmatullah yake cewa da ba dan sakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzansa ba sallallahu alaihi wa sallam da shi na musulunci da tuni mutanen iraki lokacin da yake magana a yanzu ya ce da majusawa ne wuta suke bautawa dan kamun zuwa annabi masu bautar wuta ne ya ce da tuni abin da suke yi kenan sakon annabi ne ya ciro su daga bautar wuta ya dawo da su bautar Allah madaukakin sarki ya ce da tuni mutanen sham da misra su kuma kiristoci ne cross da annabi isa suke bautatawa suna cewa allah uku ne allah ɗayan uku ne annabi isa allah ne addini da babu kan gado kenan eh da tuni haka suke zuwan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi allah maɗaukakin sarki ya tsamo su daga wancan duhun ya shigo da su cikin hasken addinin musulunci ya ce da tuni mutanen hijaz mutanen jaziratul arab larabawa kenan da tuni su kuma maguzawa ne gunki suke bautatawa don haka ya zo ya tarar da su suna da gumaka manya-manya a fara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra ga manata ga lata ga uzza ga hubal zuwan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya fitar da su daga bautar sassaƙe dutse bishiya da sauran abubuwan da ba su da amfani zuwa ga bautar Allah madaukakin sarki malam ibn rajab yake cewa lallai shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne sababin kuɓutanmu daga wuta shi ne sababin da muke iya ɗora goshinmu mu yi sujjada ga almalikud dayyan shi ne Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya manzon Allah sai dan ka kasance rahama ne ga duniya gaba ɗaya duniya dukkaninta da mutum da aljan da mala'iku da tsirrai duka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rahama ne a gare shi a gare su gaba daya yan uwa idan aka ce al'alam kullu ma si wallah duk abin da ba Allah ba shine al'alam to Allah ya ce bai turo shi ba sai dan ya kasance rahama ga al'alami na gaba daya dukkanin komai ya shiga ciki ba mutum kaɗai ba aljan kaɗai ba komai hatta tsirrai da bishiyoyi sun shiga ciki manzon Allah rahama ne a gare su ko shakka babu idan ka kalli wannan kadai ka kalle ka yadda kake a cikin addinin musulunci a cikin hasken addinin musulunci baka bautawa baka bautawa sassake baka bautawa saniya baka bautawa bera baka bautawa ruwa baka bautawa rana ko wata Allah madaukakin sarki da yalice ka shi kake bautawa ya kamata ka so manzon Allah saboda wannan sallallahu alaihi saboda shine sababi yan uwana masu albarka lallai soyayyar annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ga sabansa ta kasance soyayya ce ta gaskiya wallahi ba akan harshe kaɗai take ba soyayya ce ta gaskiya ba soyayya ce kawai da zance ake ba da labari ake bayarwa amma ayyukan mu yau da kullun ya kasa gaskata ta kamar yadda da yawa daga cikin mu suke ba haka suke ba wallahi idan suka ce muna son ka ya rasulullah da gaske suke zuciyarsu ta kudirce haka bakin su ya furta kuma aikin su ya tabbatar da haka shi sa za ku ga soyayyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga sahabbansa ta juye ta zamto ma ɗabi'a ce tasu e kamar yadda ka san ɗabi'a daga cikin ɗabi'unka da wahala ta iya canzawa to haka soyayyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta juye ta zama a cikin zukatan sahabbansa ta zamto ɗabi'a shi sa da yayi kira ya ce a fito a tafi jihadi a fito a yi abu kaza sai ka ga rigirgi suke yi duk abin da mutum yake zai bari mutum yaka bar umarnin mahaifinsa ya bar umarnin mahaifiyarsa ya rabu da matarsa ya rabu da 'ya'yansa ya fito filin daga inda ya san idan ya je ba zai dawo ba kashe shi za a yi saboda san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka soyayya take uwa haka suka yi masa soyayya da nuna biyayya da ya ce su yi suke yi da kuma ya ce su daina abu za ka ga sun daina nan da nan sakon ɗaya minti ɗaya ba sa ƙara wace bari bari sai an jima wallahi ba sa haka yana cewa Allah ya hana kaza a daina daidai lokacin kuma suke dainawa duk yadda suke abin san abin kuma yadda ya shiga cikin zukatansu Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda soyayyar annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi lalle ta gina a cikin zukatansu zaka ga soyayya ta kasance ma wani abu ne da ba sa iya rayuwa sai da shi za ka ga rabawa kansu aiki suke akan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani daga cikin sabai kula yake da takalman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk inda ya aje takalmin zai dauka ya rike eh idan annabi ya je waje ya aje takalmi shi zai dauka ya rike daga cikin sabai wani kuma za ga ruwan alwala annabi yake kula da shi duk inda annabi zai je ruwan alwala annabi ko ruwan tsarkin sa yana hannunsa shi yake kula da wannan wani kayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani abin hawansa komai nasa sun ɗauki nauyi ba shi yace ku zo ku ba a'a gani suka yi yadda suke sansa da ƙaunarsa abinda za su yi masa abinda abinda ya cancanta su yi masa yafi haka suke masa Allah ya ƙara musu yarda saboda haka kowa ya rabawa kansa aiki tsakanin su akan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƴan uwana masu albarka soyayyar da sabai suke wa annabi ta fi ƙarfin haka ma bar ma za ku ga har kusan fada suke a junansu wani lokaci idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi alwala akan ragowar ruwan alwala annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya alwala ragowar ruwan kowa kokari yake sai ya dan samu ya lata ya shafa a jikinsa ya dandala da hannunsa ka ya shafa a jikinsa cikin hadisin bukhari da muslim yace fa min nadihin wa na'il wani daga cikin su zaka samu wanda dan uwansa ya dan samu a hannu idan ya kare shi bai samu ba hannun dan uwan nasa zai zai goga haka wai dan ya samu albarkacin ragowar ruwan manzon Allah sallallahu alaihi haka suke sansa idan aka yi wa annabi aski sallallahu alaihi wasallam gashin annabi kaka so kaga yadda ake kokawa wajen raba gashin sa gashin manzon Allah guda ɗaya sili ɗaya kowa ƙware ke samu wata irin soyayya ce wannan yan uwa da gaske suke yan uwa na masu albarka zan kawo mana wasu daga cikin yan kisoshi kaɗan domin buga mana misali kamar guda biyar ko shida don buga misali akan irin soyayyar da sabai suke wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa mu sani cewa akwai urwa ibn mas'ud wanda shine wakilin da mutanen maka suka aiko lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to zai yi hajjin zai zai umara ta hudaybiya annabi ya to daga garin madina zai shiga garin maka dan umara ba dan yaki ba mutanen maka suka ce ba su san wannan labarin ba lalle annabi ba zai shiga garin makka ba domin ya gabatar da umara saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zauna inda ake ce masa hudaybiya sunan waje ne to sun aiko dan sako mai suna urwa ibn mas'ud ya kasance shi ne dan sakon da za su tattauna ayi yarjejeniyar zaman lafiya yadda abin zai kasance tsakaninsu da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to da yaje yake ba su labari bayan an tattauna abin da aka tattauna ba wanda muke bayani ba ya ce da ya je ce da ƙurashawa kai yau na ga abin mamaki ya ce wallahi na zaga duniya na je fadar kisra shine sarkin farisa na je fadar kaisar shine sarkin rum ya ce amma na je fadar najashi ya ce ban taɓa ganin wani sarki ko wani shugaba wallahi da mutanensa suke girmama shi suke sansa ba kamar yadda sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke sa annabi muhammad wannan wa shahida shahidun min ahliya kenan a lokacin ba musulmi bane yake faɗa wannan maganar yaje yake ga qurayshawa abin ya bashi mamaki yace da ya umarce su rige rige suke sauri suke wajen aiwatar da umarninsa yace idan yayi alola kuwa kusan fada suke shi yake ba da wannan labarin kusan fada suke rigima suke akan ruwan alolansa yace kai amma na ga abin mamaki haka suke nuna soyayya su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwana masu albarka ga wata kissa mai ban mamaki mace ce daga cikin mata na sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da aka yakin uhudu a wannan yaki kun san Allah madaukakin sarki ya jarrabi sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an wajen mutum 60 ko 70 sun yi shahada a wannan yaki dukkanin su musulmi ita wannan mata da nake baku labarinta an kashe babanta an kashe dan uwanta an kashe mijinta a wannan yaƙin ‘yan uwa ku kalla ku kalli wanda aka kashe mata babanta wanda ya kawo ta duniya mijinta wanda yake tarare ta yake kula da ita da kuma ɗan uwanta akwai wanda ya fi su su aka kashe mata lokacin da mutane suke zuwa suke ibar gawar wakin ‘yan uwansu ta taho mutane suna ta mata ta'aziyya wance ya haƙuri ashe an kashe wani da wani ta ce ba wani nake tambaye ku ba ya manzan Allah yake sallallahu alaihi wasallam ba ruwanta da babanta an kashe shi waye ya manzan Allah ke ma fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya manzan Allah me halin da yake ciki sai kun gaya mu suka ce ranar lafiya ya uwar wance ya ummuwa ne ki kwantar da hankali sai wallahi ba zan yadda ba ku nuna min shi na ganshi ban yadda ba sai na ganshi sai da suka nuna mata shi ta hango shi daga nesa ta ce alhamdulillah kullu musibatin ba'adaka jalal ta ce duk wata musiba bayan ka ya rasulullah mai sauki ce kowa ya mutu inda kai kana rayu shikenan addini zai ci gaba in uwa wata irin soyayya ce wannan mace ce daga cikin matayen sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wata irin soyayya ce wannan ba ta babanta take ba ba ta yayanta take ba ba ta mijinta take ba ta manzon Allah take yi sallallahu alaihi wasallam wallahi in uwa wannan ita ce soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke nuna wa annabi soyayya yan uwa na masu albarka ga Zaid bin Dafina ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi wanda ya halitta yakin a badar kuma shi ne ya kashe a safwan a umayyatu bin khalaf ɗaya daga cikin manya-manyan kafaran ƙurayshawa kowa ya san umayya bin khalaf manya-manyan kafaran ƙurayshawa ne wanda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamansa a garin makka to shi ya kashe shi ana nan ana nan an je ghazwatul rabi sai aka kamo shi a matsayin fursunan yaki aka hawo shi garin makka sai dan umayya bin khalaf safwan ibn umayya sai ya siye shi a matsayin fursunan yaki ya kake gani wanda ya kashe maka baba kuma ka siye shi sai me sai dauka fansa saboda haka duk iyalan gidan ya tattaro mutanen maka gaba daya saboda qurayshawa duk da kafircinsa suna girmama haramin maka sai da aka fitar da shi zuwa ga tan'im ma'ana sai da aka fitar da shi daga harin maka za a kashe shi ba anan za a kashe shi ba an kai shi wajen gari an ɗaɗɗaure shi za a kashe shi a lokacin wanda suke cikin wanda za a yi kisan da su wanda suka zo har da abu safiyan to naka sai lallaɓo sai yake tambayi sai ce masa an shudu kalla ina haɗa ka da Allah ka gaya min gaskiya yanzu za ka so a ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne a wajen mu yanzu a gurbin mu inda kake za mu fille maka kai mu fille masa kai kai kuma ka koma cikin gida ka zauna iyalanka kai ka kuɓuta kenan za ka so a ce halin da kake ciki yanzu annabi Muhammad ne a ciki sallallahu alaihi wasallam mu kashe shi kai kuma kana cikin iyalanka ya dago kai ya kalle shi yace na rantse da Allah ba wai a ce ina gida ba ba wai a ce annabi yana wajen ku ba a'a inda annabi yake yanzu a zaune a garin Madina wallahi da a ce kaya ta soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ina wajen ku yanzu ku fille min kai kaya da ƙaya ta soki annabi yana zaune a cikin iyalansa a gida ƙaya kawai ta soke shi ya ce wallahi gwanda a fille min kai na mutu da ƙaya na ta soki manzan Allah abu safi ne ce kai ya ce to wallahi in dai haka ne tun da nake ban taɓa ganin mutane wasu mutane da suke son wani mutum kamar yadda sabon annabi suke son annabi ba in ji abu safiyan tun kamar ya shiga addinin musulunci bayan sun gama wannan kuma suka kashe shi Allah ya ƙara masa yarda ku duba irin wannan soyayyar 'yan uwa ku duba irin wannan soyayyar kaya bai yadda ta soki annabi ba inda yana inda yake yan uwana masu albarka ga wata kissa ta wasu sabari ƙananan yara wanda shekarunsu duka ba su wuce shekara goma sha shida ko shekara goma sha bakwai ba zan koro ta ne saboda samarinmu su koyi yadda ake san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi san annabi ba da'awa bace eh ba da'awa bace ba kawai kan cewa ina san annabi bane ba shi ne ba aiki yake nuna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana da'awar sa annabi kana saba masa duk ayyukanka da maganganunka da ɗabi'unka sun contrary da abin da annabi yake aikatawa ƙarya kake ba san annabi kake ba wallahi bari ku jidda ake san annabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman dan Auf Allah ƙara masa yarda shi yake ba mu labari cewa lokacin da za a yakin Badar yace ya duba hannunsa na dama da hannunsa na gusa ya ga wasu yara ne ƙanana masu ƙananan shekaru ba su fi shekara goma sha shida shida ba da mu'az da mu'awif ya'yan mutum ɗaya ne ibna afra mu'az da mu'awif sunansa kenan suna tsaye sai ɗaya daga cikin su ya taɓo abdurrahman ɗan aufe ta ya am ya baffa na haka larabawa suke kiran wanda ya fi shekaru babba sai ya baffa da Allah ko ka san waye Abu Jahal sai mamaki ce eh na san Abu Jahal amma kai menene ka da Abu Jahal yace ta da Abu Jahal an bani labari cewa yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi na rantse da Allah wallazi nafsi bi yadihi yau din nan da kake gani ido na idan sa wallahi suna kashe shi la yufariqu sawadi sawadahu ido na ba zai raba da idan sa ba in maka in maka in maka arba da shi wallahi sai na kashe shi in uwa ku kalla ba babansa yake zagi ba ba babarsa yake zagi ba ba shi yake zagi ba manzon Allah yake zagi sallallahu alaihi wa sallam ad-difa' an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ku ya faru ba a daɗe ba sai ɗaya daga cikin yaran shi ma sai ƙara tafi abdurrahman ɗan sai ya gaya masa irin abin da ɗin ya gaya masa ana nan ba daɗewa sai abdurrahman ya hango abu jahal yana kai komo a cikin runduna sai ce kuna ina ‘ya'yana kun ga wancan mai kaza da kaza shine abu jahal yana nuna musu shi ko suka ce Allah da waka haɗa mu in ba da shi ba sai suka yi kansa suna zuwa suka sare shi ya mutu amma a lokacin da suka sarar da suka yi masa ba shi ya kashe shi ba abdullahi dan mas'ud dan mas'ud kamar yadda ya tabbata shine je ya karasa shi amma da ku duba sun aiwatar da abin da suka faɗa ko ba su aiwatar ba soyayyar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam a dole na zagin manzon Allah ba kwanciyar hankali ba zaman lafiya ko kai ko shi dan uwa haka ake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun kashe shi suka dawo da gudu suna munna wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare suka ce ya rasulullah mun kashe wani annabi ya ce kun kashe shi a cikin ya kashe shi kowa ya ce ni ne ya manzon Allah annabi ya ce to kun goge takobin da kuka sare shi da shi suka ce a'a annabi ya ce magani suka dago takubban su suka nuna annabi ya ce ku biyu ku ku biyan gaba ɗaya kuka kashe shi sallallahu alaihi wa sallam yan uwana masu albarka ga wata kissar zan kowo mana ita kuma game da yan mata matasa masu jini a jika masu jini a jika don su sanya ake son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana son manzan Allah ne ta hanyar yi masa biyayya da da'a a gare shi da nisanta duk abin da baya so ƙarya kike ce kina son manzan Allah kina yawo tsirara a gari kina tafiya akan titi kina rawa kina waka tsirara daga ke sai t-shirt kina cewa kina son manzan Allah wallahi ƙarya kike yi wannan ba son manzan Allah bane bar ku jadda ake son manzan Allah akwai wani sabi mai suna Julaibib Allah ƙara masa yarda mutum ne da Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi da siffa ta muni yana da muni ƙwarai da gaske yadda ake faɗar siffarsa sannan ba ɗan dangi ba ne bai fito daga cikin babban dangi ba har ya kasance matayen madina suna gudun aurensa sun kisa aure shi saboda ba shi da kuɗi talaka ne sannan ba ɗan dangi ba ne sannan kuma ga muni yau 'yan mata sun guje shi amma manzon Allah kuma yana sansa sallallahu alaihi wa sallam shi ma kuma yana san annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana zulabi yake ce masa annabi ya ce masa ya zulabi me zai hana kai aure sai rasulullahi wace sai ta aure ni ai ba wace ta aure ni ya rasulullahi annabi ya ce ni ko zan aurar da kai ya zulabi annabi ya samu wani mutum mai suna amr bin auf da esta budurwa kyakkyawa yar dangi matashiya ko aure bace ba annabi ya ce da zulabi ka je gidan wani ka ce in ji ni manzon Allah ina nema maka aurenta sallallahu alaihi wasallam julabib ya tafi wajen wannan gida yana zuwa wannan mutum ya fito ya ce annabi ya aiko ni ya ce yana neman auren yarku mai gida ya ɗauka annabi ne ke neman auren yar da kansa to da ka sai murna sai farin ciki sai tsalle bai ma gama sauraron abin da julabi yake gaya masa bai juya ya tafi gida ya je yana albishir wa matarsa manzon Allah ya turo yana neman auren yarki sai murna shi da matar gaba ɗaya bayan sun gama murna ya fito sannan sai jilabi yake fayyace masa yadda labari yake ba fa annabi ne yake nema ba ni yake nemawa to idan tilka idan saboda haka sai daga lokacin sai ya fara to ina zuwa barin jami shawara da babanta ya je yana gaya mata ta ce julaibi julaibi ba ya ta sabu ba ba za ta yi ba suka rinka kaiwa da komawa to yanzu me za mu gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me za mu ce masa gaskiya ba za mu iya bashi auren yan mu ba waccan yarinya matashiya da imani ya ratsa zuciyarta tana cikin ɗaki mu yi wara ijab ta ji abin da iyayenta suke tattaunawa ta yi musu magana ba fitowa ce ba saboda ladabi da biyayya ta ce a taruddani rasulallahi sallallahu alaihi wasallam amrahu yanzu baba da baba da baba za ku mayaura da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarninsa annabi ya ce ai abu kaza ku ce ba za ku yi ba ta ce wallahi na yadda da abin da manzon Allah ya yarda da shi na yadda aura mun julaibi ta ce manzon Allah ba zai mun zaɓin banza ba lokacin da aka gawa annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi labarin annabi ya ji daɗi sai da ya mata addu'a ta musamman ya ce Allahumma la taj'al aisha kaddan kaddan وصب الخير عليها صبا صبا annabi ya ce mata wannan budurwa Allah maɗaukakin sarki kada ka mai da rayuwarta ta ci- ta cikin kunci da wahala Allah ka kwararo mata alkhairi kwararowa kwararowa ‘yan uwa babu daɗewa bayan auren da lokaci kaɗan ɗan kwanaki kaɗan wasu ma suka ce ba a tare ba aka ko- aka buga kugen yaƙi jalabi na ɗaya daga cikin wanda suka fita a wannan yaƙin aka kashe shi aka kashe shi a wannan yaƙin kun ga ta yarda da umarnin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gashi kuma ta rabu dawa da julaibi Anas dan Malik yake bada labari cewa sai da ta kasance wannan matar ta fi kowa arziki a cikin matan Madina yan uwa haka ake son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina yan mata ku zo ku ji samfur yadda ake son manzon Allah kiyaye umarninsa ake yi biyayya ake a gare shi amma kina abin da bai dace ba kina saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki ce ki ce masoyar annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi wallahi da'awa ce wallahi da'awa ce ƙarya ne ba ba gaskiya bane wadda'awa idza lam tuqam alaiha bayyina fa abna'uha adiyau da'awa ce kawai Allah madaukakin sarki ya samu dace ɗan uwana masu albarka ku duba sabon annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haramta giya lokacin da aya ta sauka Allah subhanahu wata'ala ya ce da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam fa hal antum muntahuna shin ba za ku daina shan giya ba a lokacin a akwai sahabi abu nu'man yake cewa a lokacin muna gidan abu talhat al-ansari ni ne nake shayar da mutane giya a lokacin an dora duro duro na giya an tara ana shan giya yace ni nake shayar da mutane ita kawai sai muka zo ni mai yekuwa yana yekuwa a cikin gari sai abu talha ya ce fita ka ji me ake faɗa wannan yana fita sai ya ji abin da ake faɗa sai ya dawo sai ya ce ai abin da yake cewa annabi ne ya turo shi an haramta shan giya ya ce a lokacin abu talha ya ce masa yi sauri ka je ka kwarara da duk yadda aka ɗora kada a ƙara sha daga yanzu yan uwa gaba ɗaya giya aka kwarar da ita a cikin kwatanni ya ce sai ga giya tana kwarara tana gudu a cikin kwatocin garin madina a cikin rafakan garin madina daga lokacin da aka ce annabi hana babu wanda ya taba babu wanda ya ƙara daga kofi dan ya makarwa ɗaya ta giya a lokacin sun hali kenan har abada ba za su ƙara ba yan uwa ku kwatanta ka je ka je ka karanta tarihin larabawa kaga yadda balarabe yake da giya yadda ya zama addicted to giya sosai da sosai a ce an haramta ta lokaci guda ya daina ka je ka gani kamar kai ne yanzu mu kwatanta menene muka fi ta'allakuwa da shi yanzu lokaci guda a ce ya kuwa jama'a an haramta kaza zaka iya bari wallahi wani sai ya ɓoye tasa a ƙarƙashin gado ya ci gaba da amfani da ita wallahi kuwa ‘yan uwa haka ake son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ‘yan uwana masu albarka wannan kaɗan ne kaɗan ne daga cikin misalai na yadda sabai suke son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babban abin da yake nuna son annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masa biyayya da'a a gare shi makalkale maganganunsa ta hanyar aikata su gudu da hannuwa daga hana-hanansa ta hanyar mai barinsu wannan shine soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba zai kama hannunka ya hada shi da na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa ina baka shawara wallahi ka rabu da shi kowaye ba masoyinka bane duk wanda ba zai kama hannunka ya hada shi da na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wallahi ba masoyinka bane Allah madaukakin sarki ya aiko maka manzon Allah ne shi shi kadai ya maka umarni ka bi shi yace kuma idan ka bi shi ka shirya Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana yi masa biyayya sau da ƙafa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon gudu da tserewa daga dukkanin abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله